أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجكوانا مسلاتي عندما كراتو تشكوانا لتاتنا رسالة muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai Allah ya sa mu yi aiki da shi mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi hakan na maluman mu da kuma duk wanda suka suke karantarwa ga wannan addini na Allah muna nan cikin babi da yake magana kan sallawa mamaci wannan shine darasi na 43 insha Allah mun tsaya kan yadda ake yi wa mata addu'a lokacin da ake yin sallah din To, a'a, inda ake za mu tashi inda addu'a da ake yi in mace ne za a yi masalla ko? To, malam ya ce, Bismillah rahmanir rahim wayan kanat imra'atu in ko wannan gawa ta kasance na mace ce, to, kulta ga abin da za ka ce a wannan waje domin da bambancin addu'a ɗin musamman wajen lamirai. Malam ya ce, za ka ce, Allahumma ya Allah, inna ha amatika lallai wannan baiwarka ce, to sun matamada za ka ci gaba bi zikiri ha alatta anisi da ambatanta a kan lamiri na mace a addu'o'in gaba ɗaya. Gaira annaka sai dai cewa kai la ta ƙulu ba za ka ce wa Abdulha zaujan khairan min zaujiha ba za ka yi mata wannan addu'a na cewa ya Allah ka canza mata miji fiye da wannan mijinta na nan gidan duniya ba. la'annaha domin ita nan ta kuni ta yi ya kasance zaujan fil jannati lizoja ta kasance wato mata ga mijinta a cikin gidan aljanna mun gane ko e ta kasance mata ga mijinta a cikin gidan aljanna wanda mijin nan nata wanda suka yi aure a nan so in kai addu'a kuma Allah ya canza mata wannan miji to kaga ai abu bai yi ba duk matan da ta rasu to wannan mijinta dai shine mijinta mijin da ya rasu matan shi kuma bata yi wani aure ba har ita ma ta zo ta rasu kuma suka dace a cikin gida aljanna to wancan dai shine mijinta wani sa'ul jannati matan aljanna maksuratin wato ala azwajihinna maksuratin ai mahbusatin an katange su bi ma'ana an ajiye su ala azwajihin akan mazajensu na nan gidan duniya la ya na bihim badala ba sa neman a canza musu su su wayannan mata ba za su a canza musu mazajensu ba wanda suke tare da su a nan gidan duniya warrajulu shi ko mutum fa namiji kad yakunu lahu zawjatin kasira hakika zai iya kasancewa gare shi akwai mata da yawa fil jannati a aljanna kamar yadda hadisai suka nuna amma wala yakunu lil mar'ati azwajin amma ga mace ba zai yi a ce tana da mazaje a gidan aljanna ba sai dai tana da miji to wannan mijinta na duniya shine mijinta na aljanna in Allah ya hada su to wannan kenan wala ba a babu laifi an tujma'a a tara aljana'iz wato wannan jana'iza fi salatin wahidin a sallah guda ɗaya wanda suka rasu suna da yawa to babu laifi a yi min sallah bai ɗaya a lokaci ɗaya babu laifi wayalil imamun rijalu in kana fihim nisa'un in aka zo jera su to za su sanya masu bin liman za su kasance maza ne sai kuma mata wayan kanu rijalan ju'ila afdalahum in ko dukkanin su maza ne za a yi musu sallan kuma a tare to a sanya mafificin su min mayalil imam shine yake bin liman wato liman a shine wanda yake kusa da liman sannan sai a ci gaba da tafiya da su a haka waje ila min dunihi nisa bayan wannan kuma sai a sanya mata wasu biyani sai ƙananan yara min wara izalika a bayan su ila alƙiblati har abin da ya shafi wato zuwa alƙibla haka za a jera su maza mata yara ko kuma in maza ne ga baki ɗaya to wanda ya fi su falala wato na addini na sanin alkur'ani shine daga farko sannan haka za a tafi da su kuma daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ya Allah ka gafarta mana wala ba'asa babu laifi kuma an yi ji alu saffan wahidan a yi su a sahu ɗaya ba a jera su wannan na bin wannan ba a jera su a kaman sahun sallah yawa babu laifi shi ma a yi su in suna da yawa a yi su a kaman sahun sallah kawai a jera layi ɗaya babu laifi a yi wannan wa yuqarribu ila al-imam afdaluhum wanda da yafi su girma shine wanda yake kusa da liman wa amma dabnul jama'ata amma in ko za a yi za a yi kabari na jama'a masu bariyar kenan za a sasa a kabari ɗaya fi kabarin wahidin a kabari ɗaya to fa yaj'alu afdaluhum mimma yalil qibla wanda yafi su falala shi za a sanya shi a jikin alqibla wayannan kuma suna bin sa a baya wannan shi ma an gama da shi wa man dufina duk wanda aka riga aka sa shi a cikin kabari walam yusalli alaihi sai kuma ba a yi sallah a kan shi ba ba a yi sallah ba har aka binne shi wa wuriya shine wuriya din aka riga aka binne shi to fa innahu yusalli ala qabrihi wannan za a yi sallah kan kabarin sa mun gane ko a malamai masu sharhi sun nuna cewa idan dai za a ciro shi ba tare da tunanin cewa gawan ta lalace ba to a ciro shi a fito da shi a man sallah sai a sake mai da shi amma ana tunani yanzu an ciro shi a gawan shi ta so mazagwanyewa fa yi sallah akan kabari din in ko ba samu ma an kai ga kan kabarin ba a yi man sallah salatul ga'i wato sallah na wanda ya bace ga baki daya to sai kawai a tare a yi declaring cewa wannan kamfa ya rasu ko kuma an ji labarin ya rasu amma can din ba a binne shi ba to sai a yi man sallah a duk inda taron musulmai suke shine salatul ga'i amma wanda aka riga aka yi masa sallah to shi kuma lada iya ila salatul ga'i ba ba za a ce wasu mutane a can su kuma su sun sake yi masa wani sallah ba wanda aka yi masa sallah ba za a sake yi masa sallah ba yawwa fa inna yusalli ala qabrihi wala yusalli ala man qad sulliya ba za a yi sallah akan wanda aka riga aka yi masa sallah ba an riga an masa sallah zaka samu yanzu irin wannan abin yana da yawa a cikin mu mazhaba na malikiya in har an riga an yi wa mutum sallah to ba za a sake cewa a yi sake yi masa wani sallan ba mun fahimta shine wala yusalli ala man qad sulliya alaihi wa yusalli ala aksar jasadi ana yin sallah a mafi yawan jiki wato inda aka samu ga mafi yawan jikin dan adam to wannan shi za a yi man sallah ala waqtilifa amma an yi sabani fi salatu wajen yin sallah ala misl yadi inda aka samu hannu ne kawai war rijl ko kuma kafa sai ana tunanin cewa in dai hannu ne to ai za a iya samun sauran jikin ko kuma amma mai wannan jikin yana nan da ran shi a wani waje mun fahimta to ya za mu karasa wannan ko ya muke da lokaci babun fi du'a wannan babi zai mana addu'a zai mana bayani kan addu'a lil ifli ga karamin yaro wa salati wa salati alaihi da kuma yin sallah gare shi wa gusli da yanda ake wanke shi wancan duk akan manya aka yi to kananan yara fa shine mala yace tusna alal tusna alallahi na farko in aka zo yin dai sallan nan za a yi sana'i ga Allah tabaraka wa ta'ala shine za a yabi Allah watasalli ala nabihi za yi salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mataƙulu sai mai yin wannan sallah ya ce Allahumma innahu abduka ya Allah lalle wannan bawanka ne wabni abduka ɗan bawanka wabni amatika ɗan baiwarka an ta kalakta hu kai ka halicce shi wa razakta hu kai ka azurta shi wa an ta amata hu kai ne ko ka kashe shi wa an ta tuhi kai ne zaka tashe shi Allahumma ya Allah faj'alhu ka sanya shi wannan yaro liwaladaihi ga iyayen shi ya kasance salafan wato wato uh, in an ce salaf shine wanda ya riga kamar ya je can yana jiransu wa zukuran ya kasance kuma wato abin tanadi ya kasance kamar wani lada ne wanda ya riga iyayen nan zuwan su lahira e, wa farkan da farkan da salaf duk abu ɗaya ne wa ajiran ka sanya shi kuma ya kasance lada gare su su iyayen nan nashi wa thaqqil bihi mawazinahum ka nauyaya mizanin su da wannan yaro wa a'zim bihi ujurahum ka girmama ladan su wala tahrimna wa iyahum ajrahu ya Allah kada ka haramta mana da kuma iyayen nan nashi ajrahu ladan shi wala taftina kada ka fitine mu ba da wa iyahum da iyayen nashi ba da ku bayan shi kada wannan mutuwa na wannan yaro ya kasance fitina gare mu ya kasance fitina ga kuma iyayen shi Allahumma ya Allah alhiqu ka sadar da wannan yaro bi salihi salafil mu'minina wato ga mu'minai wanda suka riga mu gidan gaskiya fi kafalati Ibrahim cikin wajen renon nan na annabi Ibrahim. Wa Abdul ya Allah ka canza masa daren gida khairan wanda ya fi min dari daga wannan gida nashi na duniya. Wa ahlan ka canza masa ahali khairan min ahlihi wanda suka fi wannan ahalinsa na nan gidan duniya. Wa afihi min fitinati ya Allah ka tsare shi daga fitinan kabar, na afu a nan fitina tsarewa ne. Wa min azabi jahannama da kuma azaban wutan jahannama. malam yace taqulu zalika fi kulli takbiratin kana faɗin wannan cikin kowane kabbara wa taqulu ba'da rabi'a kana faɗin bayan kabbara na hudu kana cewa Allahumma ya Allah a gafirka gafarta li aslafina ga wanda suka rigaye mu wa afradina da waɗannan dai wanda suka rigaye mu wa liman sabaqana bil iman da waɗanda suka riga mu da imani ya Allah ka gafarta musu kaga ana ana addu'a ma waɗanda suka rasu kenan Allahumma ya Allah man ahayaitahu minna duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu to fa ahayhi ya Allah ka rayar da shi alal imani akan imani wa man tawaffaitahu duk wanda kuma ka ka dauki ransa minna daga gare mu fa tawaffahu ka dauki ran shi alal islami akan musulunci ya Allah ka dauki ran mu cikin musulmai wa gafirka gafarta lil muslimina ga musulmai maza wal muslimati da musulmai mata والمؤمنين da muminai maza wal mu'minati da muminai mata al ahya irayayyu minhum daga cikin su wal amwat da matattu summa sallim sai kai sallah to kai sallama to shi ma wannan an gama yanda ake yin addu'a akan yaro ma'ana dai na farko kamar yanda muka yi ta bayani kabbaran farko za ka yi sana'i shine ka yabi Allah na biyu ka yi salati wa annabi na uku ka yi addu'a ma shi wannan mamaci na hudu ka yi addu'a ma sauran muminai shikenan sallah ta kare a wannan to malam zai ci gaba da mana bayani ya ce wala yi salli alaman lam yastahil sarihan ba a yin sallah ga wanda bai faɗo wannan duniya yana da rai ba shine bai yi kuka ba ya zo duniya bai yi kuka ba bi ma'ana bai zo da rai ba to wannan ba a yin sallah a gare shi wala ya risu sannan kuma baya gado baya cikin waɗanda za su yi gado amma da zai zo duniyan nan ya faɗo gashi ya yi kuka mun gane kuwa bai kai minti ɗaya ba kuma sai ya rasu to wannan dai still zai ci gado za a raba gado da shi in an raba gado da shi sannan kuma sai a zo a raba gadon shi ma magadan shi wala yurasu layirinsu ba ya gado wa layirinsu sannan kuma ba a gadon shi, domin akwai waɗanda suke zuwa duniya da arziki. Mun gane ko kafin a aihu za a yi ma wannan ciki kyauta za a masa za a bashi kaza za a bashi kaza to sai ya zo kuma ba rai to wannan ba za a ci gadon shi domin dalilin cin gado mutuwa na ciki to wannan shi bai zo da rai ba so da haka ba za a ci gadon shi ba malamai suka ce wanda duk suka yi kyauta ma wannan cikin to za a ɗauki kayan kyautansu a mayar musu so da ba samu ƙubulinsa ba mun gane ko shine la yarisu wa la yurasu ba shi gado kuma ba a gadon shi wa yukrahu an yudfana sikadu makaruhi ne a rufe a sikdu fidduri wato a rufe bari in an yi bari a rufe wannan barin a cikin gidaje ko kuma irin wayannan yara da ba su zo da rai ba ce an rufe su a cikin gidaje dalili kuwa wata rana gini zai iya zuwa ta kai za a ballo kashin su taba kashin mamaci kuma shi ma kaman taba shi a raye ne mun gane ko wala ba sababu laifi an ya an ya gasulan nisa'un sibiya wato mata su wanke kananan yara a sagir kanana kwarai ibn sitti sunin kamar yan shekara shida abinda bai kai haka ba aw sab'in ko kuma shekara bakwai ko kuma abinda bai kai haka ba amma la gasulin rijal sabiyata maza ba za su wanke ƙananan yara mata ba amma waqti lifafiha nan ma an yi saɓani kan cewa za su iya wankewa in kanan lan tablug in dai bata balaga ba bata isa an tashtaha an tushtaha akai ga sha'awanta ba amma wal awwalu ahabbu ilaina malan yace na farkon nan dai maza kada su wanke yara mata wannan ma shine abin da yafi soyuwa a gare mu wallahu alam nan ko muka zo ƙarshen wannan babi na jana'iza duk babi da yake magana a kan sallah an rufe shi a wannan littafi daga wannan babi sai can in muka je ƙarshen littafin za mu ci karo da abin da aka yi magana akan sallah amma abin da yake sallah na farilla da sallah na nafila da sallah na sunnoni duka an gama karatunsu daga nan yanzu babin da zamu shiga zamu shiga na azumi ne abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana za ka ji wasu salloli ba a lissafo su a nan ba kamar su salatin tasbihi ba a lissafa shi a nan ba su salati nisfu sha'aban ba a lissafa su a nan ba a cikin nafilfili duk ba a lissafa su a nan ba to wannan shine wanda sunna ta tabbatar da su in gane ko amma zaka samu irin kana karatu zaka ce karo eh ana yin sallah iri kaza iri kaza iri kaza wanda dai ake da tabbaci a kansu gaba da baya to shine wanda malam ya lissafa mana a nan kuma ya bayyana mana yadda ake yin su Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين